نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا شهر haka ne ga shahurubu ga watan dukada hijirar mazun sallallahu shekara 1444 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a karatun littafin at-tajrid as-sahih li ahadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami a Sheikh Ahmad bin Abdul Al-Zabiri ya rubuta wanda an aile shi hijira tana da shekara 813 ya rasu hijira tana da shekara 913 Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi jin kai da rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci dukkanin abin da za mu karanta na halittar Allah sallallahu alaihi wasallam a babubuka waɗanda muka huce da su a baya babubuka ne waɗanda suka karantar da mu tsarin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni sannan kuma yake so al'umma musulmi su zama zo suna kulawa da tsaftacewa da kuma gyara masallatayya wanda su ne mafiya alkhairin guri a ban ƙasa ta hanyar da musulmi za su zama zo suna tsaftace masallatai suna kyautata gine-ginensu suna kuma tsayuwa akan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala daidai da yadda Allah subhanahu wataala yake so yarda wanda in har an yi umarni a tsaftace masallaci daga datti na zahiri to kaga min babi aula tsarkake masallaci daga datti wanda yake na babu tsarkakewa masallatayya daga bid'o'i daga shirkoki daga abubuwa waɗanda suke na fasikanci ma'ana duk abin da yake bai dace ba kishiya ne na masallaci to zaman to an tsarkake masallaci daga waɗannan ababe Allah subhanahu wata'ala shine yayi umarni a tsakiyaye wa masallaci Allah ya ce ahidina ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lil ta'ifin wal 'akifin wa ruk'a Allah ya ce mun yi umarni ga annabi ibrahim annabi isma'il akan lalle tsarkake daki na shine masallaci ga waɗanda suke masu ibada sallah da kuma bautar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya bada shaida akan dukkanin masu raya masallatai to yin aikin su na raya masallatai alama ce wadda take nuna tsoron Allah su kuma alama ce da take nuni amsa cewa karshen su zai kyau Allah ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Allah ce kadai masu rayar da dakuna na Allah subhanahu wa ta'ala masallatai ko ma wani masallaci sai ubangi ya ce su ne wanda suka tabbatar da tauhidi da Allah saboda yardar ka da tsantsanta tauhidi da Allah shi zai baka wannan dama ke suka zama masu tsaye da sallah saboda shi masallaci shine gurin tsaye da sallah kaga ba zai yi ba a samu tsaye da sallah ya an samu tabbatuwar su masallatai suka zama suna masu bayar da zakka kuma ba su jin tsoron kowa sai ubangi sai Allah ce tabbas za su zama daga wanda suke shige shi yasa da wuya ka ga mutum ya lafunci raya masallaci yayi karshe wanda yake mara kyau masallaci ne gurin da ya zamanto in har zuciyarka tara ta da shi raya shi kai koman shi to zai zamanto bawa yana da bishara daga bishara ta cewa zai samu kanshi cikin baki na musamman wanda Allah subhanahu wataala zai karrama su a ranar kiyama wanda ya samu zalar sallallahu alaihi wasallam da aikace nuna mana yama wannan baiwar Allah da muka huce da ita a bayan sallah ta yadda sababin ta ma aka haskaka dukkanin kaburburan waɗanda suke kwanci a wannan makwantai to kaga kenan rayar da ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake mai girma shekul islam ya ce yan bagi an yi tsanin masajin hatta an yi kaza lalle ya kamata a kiyaye masallatai har daga abin da yake famsa to kaga zan ci a kawo ko kuku ko shimfiɗa mara kyau ko kuma ake kulawa da shi ko barin gidajen sautau duka waɗannan suna nuni a tsara wurin mu jama'a ta musulmi lalle ɗakin Allah ya zama ya fi ɗakunan mu gyaruwa to duk wanda ya fifita ɗakin Allah kan ɗakin shi shi kuma ubangi subhanahu wataala zai cika mai alƙawari saboda in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ko da dukiyarka ko da ibada ko da tsayuwa to insha Allah Allah subhanahu wataala kai ma zai tsaya maka kenan haka kuma kamar yadda aka faɗi lalle wajibi mu kiyaye masallatai bin babu aula daga bid'o'i kar mutum ya yarda a masallaci don ya kirkira wasu bidiyoyi kun ga a baya aka ce in kana gurin da kai sallah malaiku ba za su gushe ba suna roƙa ma gawara matsar ba kake bin wata bid'a ba to kaga ashe in dai har an ce a nisanta waɗancan ababen to lalle mu nisanta masallatai daga dukkanin wasu bid'o'i bid'a wadda take ta magana ce ko ta aiki ce lalle wajibi mu kiyaye haka abubuwan da ba su dace ba kamar waƙe-waƙe ka gani kamar misali irin su ƙararrawa ko da salulan mutu kaga ƙararrawa alama ce daga alama ta addinin kiristoci to bai kamata ba a ce a same shi kuma a mafificin guri gurin bautar Allah subhanahu ta'ala ko kuma waƙoƙi na fasikanci ko kuma waɗansu fina-finai ka gani an ba da misali da za ka mutum zai buɗe salula kuma kowa ya san cewa wannan abin baka da tabbas za ka iya buɗewa waya a iya turo ma kowane irin abin da bai dace ba to kaga ya kamata a ce ka yi takatsantsa a lokacin da za ka buɗe karka buɗe a masallaci ka ce za ka bibi labarai cin bibiyar labaran da akwai hotunan da ba su dace ba za a iya haskawa to kaga ta kaka za ka ka abin da yake mafi munin abu na haramun kuma a masallatai kaga sai mutum ya zama su ya aikata laifi wanda yake mai girma gurin allah subhanahu wa ta'ala bayan ida waɗancan babu ba sai kuma malam ya kawo mana hadisi na 299 wanda hadisin yana karkashin tarjama baban da Imam al-Bukhari babul masajid allati ala turuq al-Madina wal mawadi allati salla fiha Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babi zai karantar da mu ko zai nuna mana masallatai waɗanda ake sallar su suke kan hanyar Madina da kuma waɗansu mahallai gurare waɗanda mazala sai ya yi sallah kamar guraren da halin tahiya ta ɗan bulaguro mazala sai na tahiya ko bulaguran yaƙi misali ko wani bulaguro daga bulagurori na mazala sarasara sai sallah ta kama shi a gurin sai tsaye sallah a wannan gurin to kaga anan gurin karkashin tarjama baba za mu gane almasajid allati ala turuq almadina masallatai da suke hanyar madina ashe ana son kamar daga nan hanya za ka je maradi a samu masallatai waɗanda suke an gingina su ko da kananu ne wanda yan tafiya za su yi iskar wurin su tsaya da ruwa da wani ɗan banɗaki su kama ruwa mai sallah ya sallah shi ke na abuci wannan kaga an taimaka ma matafiya ta yadda za ka ga matafiya ba su da wasu gurare sanannu wanda suke tsaya su yi bada to wannan kaga wata dama ce wanda tajirai za su iya intihazin wannan fursa kuma sadaka ce jariya wadda take mai kyau ko kuma waɗanda waɗanda suke da kenan munazzama wanda suke na khairiya kaga aka samu koda irin masu liki na kan hanya aka yi wani masallaci aka yi wata rijiya aka yi wani dan wurin kama ruwa kai koda ma ba yi kun kama ruwa tun da daji ne babu matsala inda da akwai ruwa da kuma wannan wal mawadi allati salla fiha nabi sallallahu alaihi da kuma guraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla su su irin gurare wanda za mu ga sallah ta kama mazala sarsa ya sallah a nan to za mu ga irin yadda wasu sahabbai suke tabarruki da wannan to amma fa waɗannan gurare kamar yadda za mu gani bai nuna kuma za ka iya bulaguro ka ce gurin dan ka yi bautar Allah ka ce anan sarsa ya sallah anan barin yi bulaguro da ke a babu zance wannan ko kuma kana halin da iya ka yi kirdadan gurin ka ɗauka gurin yana da bambanci da wani gurin da ba shi ba عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة daga Abdullahi bin Umar Allah ƙara yarda a gare shi Abdullahi bin Umar shekara ta nawa yawar duniya shekara ta saba'in da uku radiyallahu ta'ala annahu yusalli fi amakin min at-tariq kenan yana daga al-abadila waɗanda suke arba ko sannan kuma yana daga cikin al-muqsiruna su kuma su bakwai waɗanda kenan ruwaya hadithun su daga manzala sassa ya fi nasura kaga yana daga waɗancan abadila wanda suke arba wa zai ba mu su wannan abadila da su hudu Abdullahi ibn ibn Abbas ibn Umar ibn Amr ibn As Abdullahi ibn Zubair kenan su matasa ne in ka ɗauko wancan kenan banda ibn Mas'ud kenan a bangaren su matasa ne za ka samu su في أماكن من الطريق ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأمكنة sai a ga ya sallah guri sai ce abin da ya sa ne ya sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya sallah anan wanda ana neman albarka da zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da athar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga gurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abdullah ibn Umar sai ya nemi albarka da wannan wanda an nemi albarka da gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kenan shi mai albarka ne kai amma ne wa albarka ta hanyar shan bawalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Rubayyah bint Muawwid ta dauki bawli da Annabi sallallahu alaihi wasallam زمان کو داشا وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بالغليفة حين يعتمر لو كتن النبي صلى الله عليه وسلم زي جي عمر يكن سبقاء ذو الغليفة ذو الغليفة ميقاتي لنا سوى ذو الغليفة ميقاتي لنا مدينة وفي حجته حين حجت هذا الصورة haka kuma fi hajjatihi a hajjin shi hina hajja lokacin da zai hajji ta hata samura ƙarƙashin wata magariya wata itaciya hajji na mamala sallallahu alaihi wasallam ya yi a nan sarasa hajji nawa ya yi hajji nawa nan sarasa na guda ɗaya yana ita ce dai hajjatul wada ita ce dai guda ɗaya to sai mu ke tara umara nawa ne hudu وفي موضع المسجد الذي بذل حليفة sannan kuma yakan sabga fi mawdu'il masjid a wannan bigire na masallaci alladhi bi zulhulayfa masallacin da yake a zulhulayfa kaga kenan yin masallaci a mi a hanya wa kana idza raja'a min ghazwi in ya dawo daga yaki kana fi tilka tariq kuma biyo ta ita wannan hanya din aw hajji ko ta hajji sai biyo ta nan aw umra ko ta umara habata min batnil wadi yakan sabka daga batnil wadi fa idza zahara min batnil wadi a lokacin da ya haura min batnil wadi ta batnil wadi ana qabil fataha sai ya gurfanar da tagoshi a wannan farfajiya allazi ala shafiril wadi sharqiyya wadda take a gafa ta wannan kwari wanda yake bangaren gabas ba'ar rasa sai dan yi rurrumi haka a tare suke na shi da nuzul akhir lailin da raha mutum ya sauka karshen dare matafi dan ya dan samu hutu in ya so kuma ya cira ya dare samma a can gurin hatta yusbiha har sai asuba ta yi laysa inda almasjid alladhi bi hijara ba a gurin masallacin da ke da duwatsu ba wala alal akama ko kuma gurin wannan tudu akuma shine al-makarin murtafi kenan allati alaiha al-masjid wanda a gurin akwai masallaci kana samma salijin wanda kana samma salijin wanda ya kasance a nan salijin da akwai wani kwari wanda yake mai zurfi mai zurfi salij kenan shine wani kwari mai zurfi yusalli abdullahi indahu ibn umar shi ma yana sallah a nan gurin fi batsani kufugun wanda a cikin wannan kwazazzabe da akwai kufufin wata cikowa ta yashi kana kuna salasalam samman sallu a wannan gurin manzana sassa ya kasance yana salla fada hafi sai sai kuma aka samu korama da hafi ta tattaru a wannan gurin fada hafi sai sai zaman to korama ta tattaru tun da guri ne wanda yake kwazazzabe kuma da akwai yashi kaga ruwan ya tattaru me zai zama kenan wata mahada bilbataha hatta da fana zalikar makani har ma sai zaman to gurin ya zama kenan ya binne alladhi kana abdullahi yusalli fi gurin da abdullahi ibn umar an san ada yana sallah to sai zama to yanzu kuma gurin ya shafe babu gurin wannan yana nuna kenan guraren ba wai guri bane wanda ake buƙatar lazumtar ibada a wannan wuri ko kuma kai koman ziyara a wurin inda haka ne kaga da babu yadda za a yi wurin ya zama to ya sha ne kamar yadda guraren da suke sha'a'ir na addinin Allah kaga gurare ne wanda suke tabbatattu babu zance a ce an yi sabani shin inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan hudan lil-alamin nan ne ko ba nan bane inna safa wal marwa min sha'irillah nan ne ko ba nan bane ba wattakhidhu min maqam ibrahim musalla nan ne ko ba nan bane ba kaga babu zancen ayi sabanin wani ya ce a'a nan ne wani ya ce can ne saboda ne sha'ir ne na addinin Allah subhanahu wataala inna safa wal marwa min sha'irillah to amma irin waɗannan gurare mafi yawansu an yi sabani a kansu yanzu ba ka zo baka ce zan je gara sau in je in yi ziyara gurin ko in je yi ibada a gurin ko in je tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kogon hira ni ma bari je kogon hira in yi itikafi to guraren waɗannan mafi yawa tuntuni amince su saboda ba wai buƙatar ba gurare ne da za a kawo mama ko kuma suna daga sha'ir na addinin Allah ko kuma manzo Allah sassan yayi ibada a gurin da mutane su rika wa haddatha abdullahi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam safir ibn umar wanda musa abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu duk da yana daga waɗancan matasa na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wanda yake birgami ko wani kundi wanda Allah subhanahu wataala hore zai kwanya ta har da cewa hadisan manzon sallallahu to sai mu gane bambanci kaga kiyayewa hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam sai jaza mushi matsar bibiyar manzon sallallahu hatta da abeban da manzon sallallahu yayi su ba a babe ba wanda yake na ibada to ibn umar yana aikata wannan ibn umar yana aikata wannan to haka ake son ya zamanto mutum a farkon neman ilimin shi ya zamanto mai jajircewa da kuma kokarin kiyayewa kenan duk abubuwan da yake karanta muhammad ibn muslim bin shahab az-zuhri yake cewa kunna nasta'in bi bi hifzar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-amal bi muna neman taimako wajen har da jihar saman zanen sassa ta hanyar aiki da hadasan na ma'aikin salasar shi ne za ka ga duk malamin da ya zama zo yana da matsar da masuki to kuma za ka ga kalla ne ya yi istihdarin wani abu na sunna ya bace ne so da ai bai zaman to ba ya aikata sunna sai da ta zaman to tabbataccen hadisi tataccen hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga ahlus sunna sune mafiya kiyayewa ingantattun hadisai na manzo Allah so da ita sunna ba ta zama ba sunna sai da ta zama mi hadisi wanda yake tabbatacce inda ba tabbatacce hadisi bane ba za ta zama ba mi sunna shi yasa da ya ce wani abin sunna ne to hadisi ne wanda yake raurayayye tatacce shi yasa sai zama to sunna to Abdullahi ibn Umar yana da matsar bibiya annan nabi sallallahu alaihi masjid as-saghir yace annabi sallallahu alaihi wasallam inda wannan masjid as-saghir masallaci wanda yake karami anan gurin zamu ga wani lokaci malamai suna hazzarawa akan tasghiri na masallatai ko guraren ibada ko sha'ir na addinin Allah kawai misali musafi kace musayyi kawai misali masallaci kace musayyi kai dinga tasgira abuwa na dokar Allah amma ma'ana faɗin ƙaramin gini kaga sagir wanda ba ne amma ana gudun tasgiri na abin ka ce ɗan kaza to wannan akwai haɗari ka ce ɗan masallaci misali ka ce ɗan ƙaramin ƙwar'ani misali ka ce ɗan kaza misali to wannan malamai suna hazarawa kan tasgiri na sha'a'ir na addinin Allah shine ma za mu ga wannan ɗan ɗariƙan nan daga wanda suke maganganu a salula za ka ga daga wanda yake abin da wani na roce ina ga kaga lokacin da yake karanta wani baiti na shehunsu kaga da yake tasgirin mazala sallallahu alaihi wasallam sai malamai suke taushi magana cewa wannan kuskure amma sai wasu suke ga ai ba kuskure bane ba to amma kaga su da kansu a wajen su dole sun yarda kuskure saboda tasgiri na sha'ir na addinin Allah kaga wannan iya daga abubuwan da malamai suke kuskurantar da masu yin wannan to kaga balle kuma manzala sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya mutum ya tasgirin shi kaga wannan kuskure ne ba karamin kuskure ba wanda ba a samu ba Allah subhanahu wataala ya kira manzala sassan da wannan ko kuma kisa rasa a hadisai ya yi amfani da wannan so da abin da ake gudu cikin wannan akwai wohintar da sha'a'ir na addinin Allah to kaga shi yasa ana bukatar abubuwa na addinin Allah ya zama zuwa ana ambata su tare da girmamawa الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء wanda yake دون المسجد wanda yake bai karasa ba dole masjid bai kai ba gurin masallaci annabi bi sharfi rauha masallacin da yake sharfi rauha sharfi rauha malamai suka ce wani kauye ne wanda yake kusa da madina wanda yake kusa da madina wa kana abdullahi ya'lamu al-makana alladhi sallati nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu umar shi ya san gurin da maza da sassai sallah amma ba kowa ba ne sani amma shi saboda bibiye shi duk yana da sai kamar ana tafiya in maza da sallah sai ya zubda ruwa a can to ibn umar sai ya kiyaye gurin da annabi sallah sai zubda ruwa ya annabi sallah sai tafiya ta kama sai aka zauna da ta ruwa to inda maza da sallah ya zauna bigira shi ibn umar sai lura shin gurin da kai wani dutse iya kusa da wani ɗan ƙorama yana kusa da kaza yanzu ƙarfawa ana tafiya sai a ga ya zo ya zauna a gurin to amma inda bambance ka kaga ba da shekara ba yake zawa ba takarar su yake rinka gare ni ya zo amma in taniya ta kama shi in ya zo maimako ya zamana na hoton sai ce bari ya zamana wurin tun da na fasara sai ya zamana bari ya nemi albarka da zama a wurin to wannan ba da babu laifi wannan inda laifi yake mai da gurin mai idan mai da gurin mai gurin kwankoma ma a rinka zuwa ana ta tururuwa wurin to kaga sai zaman zu an sa'a ma sunnar manzon sallallahu shi ma abin da ya samu ba da an samu hadisi ba yayi hani akan cewa la tashiddu riyal illa ila thalathati masajid to shi ma da sai zama wannan ba laifi bane amma an samu hadisi yayi hani to tunda hadisi yayi hani yanzu kuma ba ka da dalilin ka yin haka nan kuma sai zama to kenan me ka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kai zama rusa tsarin da ba ke zo da shi ya ce sama an yami ne ya kure yana cewa sama an yami ne ka yi ne kuma filmasu yi da tusalli ya kure ibn umar yana cewa sama an yami ne a can damar ka yi na ta kuma filmasu yi da tusalli lokacin da ka tsaya a masallacin kana sallah sau da haka bangaren dama na manzalar salasalam ya yi sallah wa zalikar masu ya ce wannan masallaci ala hafata tsayin yumna yana a gefen hanyar ka jaribin dama wata zahihun ila maka in kai kana nufatar maka bai da huwa bai da masjidin akbar tsakanin shi da babban masallaci ramyatun bi hajar kawai dan tsakanin bai wuce ka dau dutse ba mai ka jewa auna hawa zai ko baka mace haka kale ka ga gafa zamce wanda yake cikakken kwazamce na Abdullahi bin Umar kaga saboda shi ya kiyaye gurin ya harnace sai ke wadin ga inda daidai gurin yake wa kana abdullahi yusalli ila al-fitr sannan kuma ibnu umar an kula yakan salla ila al-fitr irq shine irqu rabi'a wanda shi ma wani kwari ne tsakanin makka da madina alladhi inda munsarif ar-rawha wanda yake a wajen dawowa daga rawha wa dhalika al-irq wanda irqu rabi'a intihau qarfihi ala hafat al-tariq karshen inda zaka tsinkayo shi inda yake karshen gefen hanya duna da masjidin da zai bayyana wa bayyana musarar kuma bai kai ba tsakanin shi da masallaci na mai dawowa wanda zahibu ila maka shi ma a hanyar ka ta tafiya maka ba ta mai dawowa ba yanzu misali daga nan kaga akwai hanya wadda za ta kai ka karkara masallacin juma misali akwai kuma hanya mai dawowa da kai misali kamar za ka sai guri za a ce mai dama in za ka dawowa kenan hannunka na haguto wannan kwatance ke badawa wa ƙadar duniya samma masu gidin ya ce a can gurin an ma gina masallaci ba da kuma abdullahi bin umar ya salli fi zalikar masjid amma ibn umar shi bai salla a masallacin wa kana yatruku an yasarihi wa wara'ahu yana barin shi a masallaci a bangaren hagunsa kuma dami bayan shi wai tsalle a mamamu sai tsalla gaban shi da irki nafsi a shi ainihin wannan irki zafiya inda ya ga nafsa da sai wa kana abdullahi ya ruhu mina rauha ya kammare ta daga rauha fala ya salli kubura amma ba zai tsaya ya salli a zuwa ba hatta ya ce zalikar makana sai ya zo nan gurin bai salli fiye kubura sai sallaci a zuwa a nan saboda dama dan bulaguro kaga ai ba dole ba sai ya tsaya ya yi jam wai za aka bala mai makka in kuma ya gabato ya dawo daga makka fa in marrabi qabla subhi bi sa'a in ya wuce gurin kafin asuba hudawa alfijir da sa'a amina ya kira sa'i an rasa to sai tsaya ya rurrumi hatta ya salle bi asuba sai zo nan bigiran ya salla asuba wa haddatha abdullahi ibn umar ya bada labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da ta fassara fatma annabi sallallahu alaihi ya kasance yana sauka karkashin wata bishiya wadda take mai girma duna ruwaita wadda ba ta kai ba ruwaita ruwaita wani kauye ne shi ma wanda yake dab da madina an yaminin tsari yana dama ta hanya wa wujaha tsari kuma yana kallon kenan kan hanya fi makana babin sahali a wani guri wanda yake farfajiya wadda take mai taushi ma'ana mai yashi hatta yi kudiya min akama har ya zama to yi kudiya ya isa min akama duwaina bare da guwaita bimilai wanda yake duwaina dab da baridin buridi na ruwaita bimilai da gwargwadon mil biyu wakadin kasar a alaha ita wannan bishiyar samanta ya karye bantsana fi jofi a saman sai tankwaro a cikinta wani ya ƙa'ima amma tana sai yanzu da ta yi tsaye sai ta zama ko ta tankwaro amma da ta tankwaro ne sai ta yi ƙasa kenan lijofiya wani ya ƙa'ima a nasa kai amma kasanta kuma yana sai ne a masa jijiyoyi a masa jijiyoyinta kenan ba wai karkata ba sai dukanta da jijiyoyinta a tana tsaye da jijiyoyinta amma saman kuma mi sai tankwaro amma da ya tankwaron kuma sai ya saddako kenan ya zubo a cikinta wannan duk kwatamce ne kenan da za ka iya ganewa ita wannan bishiya ɗin ya ce ƙanin ƙasar a alaha samanta ya kare ban salafi jofiya wa iya ƙa'ima ala saƙin tana tsaye a jijiyoyinta wafi saƙiha kutubun kafira fa kafira kuma a gurin jijiyoyin naka akwai yashi wanda yake mai yawa akwai cikowa tarere yadda za ka iya gane yanzu yana kwatam zama inda kenan za ka iya gane wannan bishiya wata mazala salasalam ya taɓa sauka a ƙarƙashinta to abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu shi ma kenan yakan yin wannan wa haddatha abdullahi abdullahi ibn umar kuma nan kaga hakan da abdullahi ibn umar yake yi kenan ragowar sahabbai da suke tare da shi ba su musa mu shakai kamar yadda za mu ji amma kauli na umar radiyallahu ta'ala anhu wanda shi kuma ya hali saddan lizariha annan nabi sallallahu fi tarfi sal'a annab sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn umar yace yayi salla fi tarfi tal'a a gefe na tal'a aka ce tal'a shine guri wanda yake na tudu shine martafa min al-ard wa masil al-ma min a'la ila asfal to misali a samu korama to bangaren gehen korama da zai zama kaga ai sama tudu ne to daidai wannan min wara'il arsh wanda yake bayan arsh arsh shi ma wannan kenan wani ƙauye ne wanda yake kenan kusa da nan wa ta zahimu ila hazma lokacin da kake hanyar tafiya hazma inda zalikal masjid a barani aw thalatha gurin masallacin akwai wasu mutane biyu ko uku da suka rasu aka binne alal kubur radabun min hijara kuma a gurin kabarin da akwai dan su buntsattsaki na duwatsu an yamina tsari bangaren shi shi kuma yana dama hanya inda salamatin tsari wajen duwatsu wanda suke na wannan hanya bai da wulayatar salamat a tsakankanin wannan duwatsun kana abdullahi ya ruhu min al'arci ya kammare ta in ya zo daga arci ba da an tamila shamsu bin hajira bayan rana ta zama ta karkata kenan a lokacin gwarcinta lokacin azur kenan bai sallin zuhura sai sallaci azur a lokacin kenan salla lokacin da rana ta karkata aqimis salata liduluki shamsi ila ghasqi layl wanda imam malik yace liduluki shams ai mailuha fi zalikal masjid a wannan masallaci ala abdullah ibnu umar yace nazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda sarahatin an yasari tariq annabtara sai ya sauka gurin wannan bishiya mai ganye a gun hanya fi masili a gurin wani zarmu duna duna harsha wanda bai kai harsha harsha sunan dutse ne wanda yake a hanya ta madina zalikal masjid la sukun wannan korama din ta ɗanfare ta manne bi qura'in bi qura'i harsha bi qura'i harsha ta manne kenan da nahiya ta wannan dutse na harsha bainahu wa bainar tsare ƙaribin min galwa tsakanin shi da hanya ƙaribin min galwa akwai abin da yake kusa da kenan harbi na barata na mashi kenan na kibiya da galwa shine kamar da in ka ja kibiya ka halba inda gurin sararin da za ka iya faɗawa ya ce tsakanin shi bai wuce kenan sarari ko kuma barata na kenan harba kibiya وكان abdullahi يصلي abdullahi yana salla ila sarha gurin wannan bishiya ya aqrabu sarhat ila tariq ita ce mafi kusan bishiyoyi na kusa da hanya wa hiya aqwal bulla kuma ita ta ma fi su tsayi wa yaqul yana cewa inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yanzuru fil masjid annab sallallahu alaihi yana sauka gurin wannan zarmu alladhi fi adna marid zaharat wanda yake kusa da marid zaharat ibalal madina wajejen madina hina ya habitu min safarawat lokacin da yake gangarawa daga safarawat yanzu da fi matsalin zarikan masil an ya sare tsari yakan sauka a cikin wannan korama wadda take hagu hanya tana hagu an ta zahibu ila maka in za ka je maka tana hagu in kuma za ka dawo tana dama laisa baina manzila rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina tsari illa lam yakun bi hajar inda nan sana sai ke sauka hagu hanya ɗin ma'ana hagu hanyar da yake sauka daga inda yake sauka da kuma tsakiyar hanya bai wuce ba abin da ke nan ramiya abin da za ka yi jifa kenan bai wuce ba kenan bigire wanda yake na jifa kenan wanda za ka jefa dutse ya sauka wurin kenan babu tazara a tsakankanin kala ya ce wa kanan da biyu salasa yanzu da zirtuwan a nan salasa yakan sabga a zirtuwan zirtuwan shi ma kenan gugurin kowa ne da kohohi na makka wa ya bi su hata yi su sai kuma ya kwana har sai a su ba ta yi kuma ya salli su ba ne ya tsoro makka kuma lokacin da ya zo maka sai a su ba ne so da ƙa'ida mazu salasalam idan ya yi bulaguro ko da ya dawo gida bai fadawa kenan da dare sallallahu alaihi wasallam ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكما غليظة gurin sallar manzala sallallahu alaihi wasallam yana a gurin wani tudu wanda yake mai tauri laysa fil masjid alladhi buniya samma ba a masallacin da aka gina ba a gurin walakin asfala min zalika ala akma ghaliza sai dai asada nan gurin wani tudu wanda yake mai tauri wa kana abdullahi yuhaddith ibn umar yakan ba da labarin annan nabi sallallahu alaihi wasallam kabala furda tayyil jabal annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci furda tayyil jabal wata kula ita ce kafa ke da furda tayyil furda shine kenan hanya ta dutse kamar a ce ga dutse ga dutse to kafa din hanyar da take kai ita ake ce ma kenan wannan furda tayyil jabal alladhi bainahu wa bainal jabal al-tawil wanda tsakanin shi da jabal al-tawil nahwa al-ka'aba kamar fadin ka'aba fajalal masjid alladhi buniya thumma yasari masjid bi tarf al-akma sai sanya masallacin da aka gina a can gurin masallacin da aka gina a gurin kenan yasari masjid a hagu na masallaci bi tarf al-akma ta hanyar kenan da gefe tarf al-akma gefe na wannan guri wanda yake tudu wa musalla nabi sallallahu alaihi wasallam asfala min gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam sallah shi kuma yana kasa da nan alal akmatu sauda gurin kenan wannan tudu wanda yake baki tad'u min al akama asharat azru'i aw nahawa tsakanin sa da wancan gurin bai wuce sira'i goma ba ko makamancin haka thumma tusalli masjid al qurbataini min al jabal sannan kuma sai sallah a wannan yusalli ko tusalli mustaqbilal furqatayn sannan kuma sai kai sallah kana mai fuskantar wannan hanyoyi na duwatsuna guda biyu min aljabal alladhi bainaka wa bainal ka'aba wanda yake tsakankaninka kenan da ka'aba waɗannan gurare kamar yadda kenan Imam al-Bukhari ya tarjama babin ya kuma koro gurare in sai kawo inda abdullahi bin umar allah ƙara yarda a gare shi ya zama to ya kiyaye saboda yadda ya kai matuƙa wajen kiyayewa waɗannan gurare ɗin malamai sun yi maganganu dangane da haka ɗaya daga cikin wanda suke shura na littafin nan sadiq hassan khan ya ce abinda za a ɗauki wannan ibnu umar ya kasance yana neman albarka da waɗannan gurare saboda yadda yake da matuƙar bibiya a kan sunar manzara sassa abu ne wanda yake shahararre haka zuwa da hajjar yace wala yi ƙarar ma kamar ana wannan babu cin karo da abin da ya tabbata daga sayyidina umar allah ƙarin da gare shi wata rana sayyidina umar ya ga mutane a hanya a halin bulaguro a lokacin ana kira zuwa ga wani bigire sai tambaya nawa wani ake kira mutane sai suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi yayi sallah ana sai sai da Umar ya ce wanda sallah ta bujuro mishi a nan gurin ta kama shi ya sallah in kuma ba haka ba mutum kare ya kirda dina kawai ya kuce ya tafi ya ce fa inna ma halaka ahlul kitab abin nisa yahudi da nasara suka halaka ya Allah mu tabo athar anbiya'i saboda sun zama suna bibiyar gurabu na annabawansu inda an ce annabi ya zauna sai su gurin da sahabul kafir suka zauna da nan ka fitan da alaihim masjida za mu yi kaza ya ce to sun zama suna bibiyan na wannan sau da haka sai ce asar anbiya'ihim fattaqruha kana isofiya shi yasa ma sai suka mayar da su matsayin coci coci da guraren ibada li'anna zalika yace wannan min umar mahmudin ala annahu kariha ziyara kenan saboda yaƙin ziyara kamar irin wannan zaka ga da dama sai a cewa masallacin agadas masallacin ina ne sai a dinga tururu ana zuwa to wanda yake bayuwa sai kaga wani bumbari ya ce wani masallaci shekara kaza na tarihi ne a dinga gina shi ana zato shi da shi masallacin agarsu da wannan masallacin ba su da bambanci da kai sallah a nan da kai sallah masallacin agarsu ɗaya babu wani wanda yake da bambanci to duka haka na ko ina da za a ce maka nan gurin guri ne wanda yake na shakku kuma da kuma kai karanta wanda shan usman ibn fudi ba ka karanta amma kuma kana bibiyar wasu asa ce maka ga wani ku wata moda shehu ya sha ruwa da ita kaga shi ne abin da malamai na sakwata suka tsayi ayi ahlus sunna suke yakar wannan an zo an mai da abun abin neman kuɗi sai a ɗauko ma wata da kalkala moda wajen mutane da wanne sun sha ruwa da ita sai a ce maka shehu usman ya sha ruwa da wannan ga musa ka sha kaga wanda ya kamata hukumar lafiya ma ta hana mutane wannan duk da wancan ya sha wancan ya sha abin ya yi wannan to me amfanin me amfanin shau ya sha ruwa da wannan me amfanin wannan ko ya yi sallah a nan gudun kai ko wannan buzin a saman shi ka kaza mene ne kamar me abin da za ka samu a kawai to sai da na'umar saboda gudun wannan sai ya hana kenan a kan wannan irin wannan ko kuma yin sallah a gudun ko kuma yin kaza ga waɗanda ba su san ba haƙiƙanin lamarin su ɗauka wajibi ne to kaga amma abinda abdullahi ibn umar shi yayi kama hadisi da ittiban wanda muka wuce shi a baya da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya gurin a matsayin gurin sa da kaga wadannan duk sun amintu da an amintu sun amintu da su mai da gurin gurin banko mama ko kuma daukan gurin wajibi ne ai su wadannan sun amintu daga wannan to shi yasa su kenan a haƙƙin su ba laifi bane amma duk inda ya zama to ana tsoron haka nan in zai bayi zuwa ga aikata ire-iren wannan ababe to wannan bai dacewa saboda manzala sallallahu kaga ya sallah gurin iso ya nemi isuban ya nemi mutanen sallallahu ya mai sallah gidan shi dan ya rufe gurin masallaci manzala sallallahu da ya amsa mishi kaga wannan hujja ne a amsa nema kenan ya halitta wannan kuma ya nemi albarka da wannan amma sai ke cewa sannan kuma hujja ne aka asabaru da asar salih to nan kuma shi ne kuskure bai zama hujja ko bayan manzana sallallahu salam wane ne aka ma wannan kaga ba ma ba sai na abubakar ba ma sai na umar ba sai na usman to babu zancen kuma attabar da ragowa kuma mi sana in dai waɗancan ba a musu ba to kuma babu wani salihin da za a yi wanda ya kai waɗannan sannan kuma sai ce amma kultu wa hadha idza lam yu'addi at-tabarruk biha ila ma huwa ya ce amma in har ba zai bayi ba zuwa shirka a wisti gasa ko neman ceto a wisti ana ko neman taimako a wista wasuli ko kuma tawassuli da gairi ma an zallawa ka gani wa amma idan adda ila zalika fal haqqu mal'un nas ala yace amma in har zai bayu to gaskiya a hana mutane saddan zari saddan zari'a dan toshewa ta ba kama sana'a kamar yadda sai na umar yayi kaga na sanar san kuma ya cikin tutsi wa babakar umar tafshiru a kagani saboda haka sai da na umar sai hana mutane dan mi dan gudun karya bayan zuwa ga wannan halaka haka Sheikh Ahmad bin Abdul Halim shi ma kuma a cikin iqtida'u siratal mustaqim kaga shekara 728 rasuwa shi shi ma sai kulla fasali mai kyau kenan yana da kyau mu bibi fasali kin kenan mutum yana da littafi sai koma ma fasali yana da fasalluka na karshe da yace fasalun fa amma maqamatul anbiya was salihin wa hiya al-amkina allati qamu fiha kamar gidajen annabawa salihan bayan inda suka zauna za ka ga har yau yahudi da nasara suna da wanda sai a ce yanki kaza annabi isa zama ya ka ga wani wuri da ya zama to akwai cibiyar ruwa ta fata wurin to sai wurin shirkoki da ni'ima sai a ce ai annabi kadir gurin wannan ya na sama a rayuwa sai a ce na annabi isa ya zama shi kwa gurin kawai cibiyar ruwa ce ya zama to ta ji gurin misali kaga tekun ta ji gurin aiki za ka ga da ruwa to ya kaga gurin da shirka ta aka shirka tana samun yamanya kaga yanzu irin su tinya sai a ce ai guri ne da kasa bayan shi kwa Allah ne ajiye gurare shi babu ita kasa ba ta tsarkake mutane to haka ne ba ga irin su maka ba ga gurare da annaba ma da suka zauna gurin babu alaƙa tsakanin an ga shinkoki da kaza a ce kuma ma in iyaye na gare ne na baya su kuma ya suka zama sabanin haka yahudawa ba shinkoki annabawa ba ne ai da in wannan ce ake bi wane ne kai su matsayi da kaza kenan in kakanninku bayan allah ne to yanzu kukin ya kuke lasan fata man kala kala bila kira fata man kala haka kai ya kake kana tsoron Allah kana bin Allah amma mu ce garin da magana makaranta sun yi kaza ai ko annaba suka maka addu'a a wuri in ka zama ka fantare ka bar wannan din to kuma Allah subhanahu wataala sai canza ni'ima sai ubangiji subhanahu wataala canza ni'ima ne Allah ya ce alam tara ila alladhina بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار kaga ni'imar Allah sai Allah ya ni'ima guri amma aka canza kuma sai ubangiji subhanahu wataala sai canza wannan abubuwan da Allah ya sama kenan ba wannan bane ake kallo su da Allah ya musu ni'ima me ya biyo baya kaga da suka fantare zunubin su yayi yawa sai ubangiji subhanahu wataala ya sallada musu muktarasa sai zaman to ya fatattake su ya fatattake su duk ni'imomin da suke da sai suka rasa fa kullana fadna bi dhanbi kenan yace guraren lakin lam yattakhuduha masajid sai au qamu au abadullah subhanahu lakin lam yattakhuduha masajid sai dai basu rike gurin ba masallaci yanzu kaga misali masallacin Qudus kaga kenan iya daga cikin gurare guda uku masallacin mu za ta rike shi masallaci masjidil haram wanda ke nan annabi ibrahim alaihi salam ya gina wancan wanda ke nan manzo Allah sallallahu alaihi gina to amma gidaje ba wanda annaba suka zama guraren da annaba suka yi ibada sai allazi balaga ni fi zalika qawlani an ulama mashhur magana biyu ce ta same daga shahararrun malamai ɗaya daga cikin annahi an zalika wa karahatu an yi hani kuma an yi haka na wa'annan wala yasrafu qasadu ku alil ibada ba a so ba mutum ya nufaci wani wuri don ibada sai dai in ya zama to nufata wa shiga ibada ɗin wanda addini ya zo da shi kamar misali manzana sassa ya nufaci wurin don ibada kamar makamu ibrahim misali kaga wannan ya nufata don ibada to wannan babu ne ya ce abu na biyu wasu na ga babu laihi a kan wannan kamar yadda aka nakalto daga ibn umar kenan waɗannan asar waɗanda suka gabata daga abdullahi ibn umar allah ƙarin da a gare shi sai kuma ya kawo da sanadi an tambayi imam ahmad allah ta shi da rahama mutum ne yake halarta waɗannan guraren yake tafiya ya kake gani sai ci amma ala hadithu bin ummi maktum annahu sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi baytihi hatta yattakhidha dhalika musalla wa ala ma kana yaf'al ibn umar yatatabawwa yatatabawwa mawadi annabi sallallahu alaihi wasallam atharu falaysa bi dhalika basan an yati rajulun mashayikh illa anna an-nas qad afratu fi dhalika tidai in mutane sun yawaita yanzu masu zuwa hajjin masaki zaka ga sai a karɓi kudin mutum a ce almazaru kullu kawai ta zaren gada guraren ma shek talibin musulmi ne ce yawanci duk babu kawai zaren gada ya ce sai balarin mai je da kai can gure ce nan shi ne gurin da aka yi kasa ko tun wancan lokacin ma duk da yawa babu waɗannan guraren mafi yawa an sami guraren an shafe su saboda gudun ire-iren wannan haka an tambayi imam ahmad akan mutumin da zai je iri irin wannan gurare a madina da wasu sai ce amma ala hadith ibn ummi maktum an ya ta yau fi baiti fa yusalli fi da yayin manzo Allah sai da yadda ibn umar yake yace to wannan babu laifi akan wannan in har mutum ya zama to yace har ma manzo Allah sallallahu alaihi abdullahi ibn umar yana bin guraren da annabi sallallahu alaihi zuba ruwa gurin sai ce nan manzo sallallahu alaihi ya zuba ruwa ana sai aikata wannan yace duka wannan in da babin ne babu laifi ya ce sai dai akwai tafsiri tsakankanin waɗannan asar inda maganganun su akwai imam al-bukhari ya fitar daga musa bin uquba ya ce ra'aytu salim ibn abdullah ta'arra a makin min tariq yusalli fiha salim dan abdullah bin umar yana kirda dan wannan yana cewa na ga babana yana sallah ya ga manzon sai yana sallah a waɗannan gurare sai musa ya ce haddathani nafi annabi umar kana yusalli fi tilka al-amkina sai ya ce to wannan shine abin da imam ahmad yayi rufusa akai amma abin da aka rawaito shi kuma na kyamata din kamar yadda sa'id ibn mansur a cikin sunan nashi daga muawiya daga amash daga ma'rur daga suwai daga umar Allah kare da gare shi shi kuma sayyidina umar da zai je haji yace a hajjin shi akwai hadari ha a da wannan sai ha lokacin inda da wannan sai da isharar kenan ko lokacin in yayi tun da ana ɗauka sannan kuma yanzu lokacin hadari muke duka sai a wani insha Allah kenan bukata ta bada satin gaba tana yiwa sai a dan karanta wannan gida an karkare kuma da wani a tambayi a kan matsala da ke na ce da an tambaya insha Allah kuma ko wani ne ana tara mu da sazurumin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kwanta mana Allah ya kwanta a cikin musulmi ubangiji subhanahu wataala kare tauhidin mu da kare imanin mu da tabbatar da mu akan musulunci da musulmi sallallahu alaihi wa sallam